eh me guda biyun nan kana rufe a to ka dubo ka gani a babu ne wannan baitin nawa ne kamar na jariru ko wata galibi yona bi isal fahalu fahaluhumu fahalan wa ummuhumu zalla'u min diko to a nan ya hada da tamizin da kuma fa'ilin bi isal fahalu fahalu din shine fa'ilin fahalan tamizin sa ne fahaluhu mu kuwa wannan mahasusu bizammi ne almahasus bizammi ne to a wannan baitocin da yake nan guda biyu wato shi wannan matsala ta ƙarshe ita ce ibn malik yake nuni iza gare ta inda yake cewa wa jam'u tamizin wa fa'ilin zahar fihi khilafun anhumu qad istakar wa jam'u tamizin wa fa'ilin qad zahar fihi khilafun anhumu qad istakar to sai mu maimaita baitocin ko wa ba da hul masusu in ma habaru aw mubtadan illam yuqaddam mushiru wa ba da hul mahsusu in ma habaru aw mubtadan illam yuqaddam mushiru wa ba da hul mahsusu in ma habaru aw mubtadan illam yuqaddam mushiru sai ni gaba da wa ba da hul mahsusu in ma habaru ni'ima ko bi'isa sai a kawo shi mahasusu bil mad'i ko mahasusu bil zami misali kamar ni'imar rajulu zaido to zaidun din shine mahasusu bil madhi ko bi'isar rajulu amrun to amrun din nan shine mahasusu bil zanni shi wannan mahasusu bil madhin ko mahasusu bil zanni din nan akwai hali biyu na yi masa li'irabi ma'ana akwai fuska biyu ta dangane da li'irabin da aka bashi mafita a wannan li'irabin imma habaru fuska ta farko dai shine a ce labari ne ina mubtadan mubtadan an shafe shi wujuba shi yasa yana ciki gurare guda biyar wanda jalaluddin suyudi ya faɗa a alfiyarsa ta nahawu inda yake wajibi ne a shafe mubtada baitocin nan masu shuhura ko limubtadan ukhbira anhu bi qasam aw masdarin an fi'lihi hasfun hatam aw tilwa ni'ima aw bina'atin qudi'a aw ma talala siyama in rufi'a limubtadan ukhbira anhu bi qasam alhasfu shafewa in hatam wajibi ne limasdarin am limubtadan ga duk wani mubtada ukhbira anhu bi qasam wanda yake aka ba da labari daga gare shi da rantsuwa kamar misali la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahuna to ana nufin la'amruka kasami kasami din mubtada ne wajibi ne a shafe shi ba dama a bayyana shi la'amruka din ko shine labarin jumlar innahum lafi sakaratihim ya'mahuna wata irin jumla ce kenan la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahuna innahum lafi sakarati mai amahuna wata irin jimla ce a tana da mahalli ne kenan alirayi wannan ko tana da mahalli kuwa malam bashiru wannan jimla wata iri ce innahum lafi sakarati mai amahuna eh a wani fili yake mufassira a'a ba mufassira ba ce yanzu duk sauran guraren da rantsuwa ta zo in jumla ta zo daga baya me ake cewa kamar misali ya fi wal qur'anil hakim innaka laminal mursalina wannan innahum lafi sakaratin ya mauna ai yayi kama da innahum innaka laminal mursalin ko hemim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin yasa ai wannan jumla jawabul qasami ce jumla ce wadda yake ta zo jawabin rantsuwa shi yasa ba ta da mahalli al-irabi ko yana cikin jumloli guda bakwai ko guda tara wanda ba su da mahalli al-irabi innahum lafi sakratin mai amauna la amruka kasami kasami shine mubtada an shafi limubtadan uhbira anhu bi qasam aw masdarin an fi'lihi ko kuma masdari wanda yake ya tsaya matsayin fi'ili masdari inda yake ya zo ya tsaya matsayin fi'ili ya zamo ya zo a matsayin labari to shi ma irin nan mubtadan sai ya zamo lalle lalle an shafi kamar misali hamdan wa shukura kamar ka ce amri ahmadu hamdan wa ashkuru shukura ni dai lamari na ina gode wa Allah godiya ina yin yabo yabo amri to wannan amri din ba za a bayyana shi ba saboda labarin ya zo masdari ne wanda yake ya tsaya matsayin fi'ilinsa shine hamdan din ahmadu hamdan wa ashkuru shukuran sai zama irin nan amilin masdarin kenan ma an shafe shi ko lalle lalle wanda shi kuma amilin masdarin sai zama kamar jawabi ne ga mubtada mubtadan da yake shi ma wajibi ne a shafe shi autulu ni'ima shine wannan babu ko wanda yake ya zo bayan ni'ima kamar nan idan an ce ni'imar rajul zaidun to an ce zaidun din labari ne to mubtadansa shafaffe ne wujuban ana nufin huwa zaidu kai mutumin nan wanda shine zaidu a duk inda ake neman mutum ya kai duk inda ake neman mutum kam ya kai ko bi isar rajulu amru kai mutumin nan wanda shine amru ai duk inda lalacewa take ya lalace duk abin da yake kira lalacewa to ya samu au muftada ta yi kuma a masa lirabi bisa cewa muftada ne ya zamo kenan jumlar da ta gabata ita ce matsalar ni'imar rajulu ita ce labarin inda ka ce ni'imar rajulu zaidun to zaidun din ta ya zamo muftada ne aka jinkirta jumla kuma ta ni'imar rajulu ita ce labarin aka gabatar da labarin akan jumla shi za ke cewa kamata a alfiya inda dan malik yake cewa idan fi'ili ya zo a matsayin labari ba dama a gabatar da shi aka ce wannan wannan idilaki na alfiya yana bukatar a yi masa kaidi akwai gurare da yawa da ita alfiya takan kawo idilaki idilakin da yana bukatar a yi kaidan akwai kuma guraren da yawa da take kawo kaidin kaidin da ba a bukatarsa ko ba shi ma magana ta yi daidai yasa za a ga suyudi shi alfiyarsa yake cewa fa'ikatan alfiya ta bin maliki menene a'a ga koma ta ibnu malik ne fa'ikatan wato faƙatan alfiya ta bani maliki fa'iƙatan alfiya ta bani maliki to likauni ha wari hatal mai masaliki wa jam'i ha min usuli ma halat anhu wa rabdi muhimmalatin ursilat akwai wasu abba da yawa da shi ibn malik ya kawo ya sake su amma suna bukata a yi musu kaidi akwai wasu abban da ya kawo ya musu kaidi suna bukatar a sake su to autulu nema aw binatin qudiya ko wanda aka yi kadu inda aka yi kadu ana ati kama alhamdulillahi alhamidu shi ma ana an shafe mutada shafe shi wajibi ne alhamdulillahi alhamidu aw ma talala siyama ko abin da yake ya zo bayan la siyama in rufi'a idan an masa rafa kamar la siyama zaidu uhibbu jami'a ihwati la siyama zaidun to zaidun din labari ne na mubtada wanda yake shafaffe lasiya ma huwa zaidu ballantana wanda shi ne zaidu ballantana wanda shi ne yake zaidu ya zama kenan kamar kace lasiyar lazi huwa zaidu lasiyar lazi huwa zaidu shi abinda yake ya zo bayan lasiya ma mai hukunce-hukuncensa wanda lirabi ake iya wa abin da ya zo bayan lasiya ma fuska nawa ne malam musulama lasiya ma suna in ya zo bayanta fuska nawa muke da ita ta li'irabinsa akwai rafa ya zamo kenan shi aka faɗa yanzu ko labarin mubtada ne shafaffe wujuban akwai kuma me amma kafin ka ce akwai rafa akan ce shi abin da ya zo bayan lasiyama ɗin lasiyama ɗin ko da ya zamo ma'arifa ko ya zamo nikira to idan ma'arifa ce akwai hali biyu to yi masa lirabi ko akwai ma'arifar akwai yin rafa akwai kuma yin me inda yake ma'arifa kamar wannan lafiya ma ka iya cewa zaido to ka iya cewa kuma kaka za a iya yin jarra in an yi jarra ya zama mai kenan akai ya za a fidda lirabin in an yi jarra an rafa ya zama maɗin za'ida ce ta shiga ne tsakanin murafi da murafu ilaihi siya ɗin aka rafa ga zaida maɗin wannan za'ida ce kenan amma bisa wancan lirabin na farko maɗin mausuliya ce ismiya amma an ce lafiyar lazi huwa zaido to idan ni kira ne fa hanya nawa ce ta lirabin ko shi ma biyu ne kamar misali baitin imrul qaisi ala rubba yawmin salihin laka minhuma wala siyama yau yawmin za a iya cewa ko ko a iya cewa yawmin ko kaka lirabi nawa ne yake halatta a nan uku a iya yin mai da mai kenan da rafa da nasba da jarra duk lirabin suna zai yi a nan don an yi nasba a kan ƙaƙaƙai na aka in an yi lirabin da nasba aka ce wa lafiya ma yauman a ba istisna'i ba ne ba zarafi ba wa lafiya ma yauman tamizi an masa nasuba ne bisa tamizi in an masa nasuba sai ya yi wato bisa tamizi shi yasa ko da ma'arifa ba ta zuwa tamizi yasa ba dama a yi nasuba idan ma'arifa ce amma idan nikira ce akwai dama a yi nasuba idan nikira tunda tamizi dole sai nikira ko to wannan kenan ka iya masa lirabi bisa cewa labari ne illam yuqaddam mushiru inda ake cewa ana bukatar a kawo masu su bilmati ko masu su bizanni bayan ni'ima ko bisa idan ba a riga an gabatar da abin da zai sanar da shi masu su bilmatin ko masu su bizanni ba in an gabatar to yanzu ba a bukatar sai an maimaita misali ka ce zaidun ni'imar rajulu zaidun ni'imar rajulu to yanzu ba sai ka sake maimaita cewa zaidun ba tunda ka faɗi zaidun tun farko an san daman kana magana ne a kansa ko kamar na ƙur'ani ya yake a kisa annabi dawo ni'imal abdu innahu abuwa kafa ce ni mal'abdin kaga me aka ce inna wajanna wa kisar annabi a kisar annabi ayyuba je kenan ko ni'mal abd innahu awwab kaga tunda an gabatar da shi shine wannan hu din inna wajadna hu to da aka kawo ni'mal abd ba sai an sake kawo shi ba ba sai an sake kawo shi ba to shi in an gabatar da abin da zai sanar da masu su mafi ko masu su zami ba sai an sake kawo shi ba ko kamar na suratun hali wala ni'ima darul muttaqin a ganin ma ba sai an sake kawo masu su bil ba ba sai an tunda an faɗa a baya allazina تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم كافر والذي مدام متكين يا يا هيك مالا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين آثنوا في هذه الدنيا hayye wala ni'ima darul muttaqina ko haka ne wala ni'ima darul muttaqin kaga tunda yake an gabatar shi kenan ba sai an sake kawowa ba yawa yawa ana wannan a can bayan lilazin asunu fi hazin duniya hasana wala daru lahirati hayye daru lahirati din aka da aka sai za a magana akan tawabi'u a nahau iri biyu ne ma'amuli a nahau iri biyu ne akwai ma'amulun bil asalati akwai ma'amulun bil taba'iyyati akwai ma'amulun bil asalati akwai kuma ma'amulun bil taba'iyyati shi ma'amulun bil asalati guda nawa ne ma'amuli bil asalati a nahau guda nawa ne bil asalatu guda nawa ne faɗe guda nawa ne a nahau eh sittin ma'amuli fa ya kai yawan amili amili ne guda sittin ma'amuli fa eh talatin ne ma'amuli talatin ne to amma ya kasu gida biyu akwai ma'amulun bil asalati akwai ma'amulun bitaba'iyyati kamar a fatiha duk su biyun sun zo kaga cikin fatiha akwai ma'amulun bil asalati akwai ma'amulun bil tabaiyati kamar alhamdu ma'amulun bil asalati ko an rafa'ance shi lil ibtida'i saboda ya zo mubtada ko ibtida'i ne ya rafa'ance shi amilinsa amilinsa ma'anawi ne ba lafzi ba ko lillahi lahi din shi ma ma'amulun bil asalati harafin jarra amma rabbi shi wannan ba ma'amulun bil asalati ne ba ma'amulun bi taba'iyyati ne ko haka nan arrahmani al'alamina alamina ma'amulun bil asalati amma arrahmani da arrahimi da maliki din ma'amulun bi taba'iyyati amma da yaumi da dini din ma'amulun bil a taba'iyyati am bil asalati yaumi ma'amulin bil asalati dini ma ma'amulin bil asalati to ma'amulin bil asalati guda nawa ne to ko lissafa su ba a fara yi ba sai su a kasu ha ba ya haura bi tara yata ya kai har sha uku yata ya kai guda tara ko guda biyar ko ko guda hudu ko guda biyar shi wancan bil asalati din ishirin da biyar ko ya zama an hada su sun zamo talatin ba ka da tarribin dullabi ka duba jizi'i na biyu kai kokari ka haddace shi ma bai fi shafi sittin ba ko saba'in ko to na'atani taukidani kullul badali sai a dafa ni ko menene fil irabi mislul uwali na'atani taukidani kullu badali a dafa ni fil irabi mislul uwali mislul awwali to yayi mislul awwali na'atani توكيدان كل بدل عرفان في العراب مثل الأول تو سيني قبع ديكو نأتي قدابيو da na'ati hakiki shine yake inda siffar ta zo ga shi kansa wanda aka siffanta shi da ita da kuma na'ati sababi shine yadda yake ita sifar ba wai ta wanda aka sifanta shi da ita ba ne ta wani ne wanda yake nasa yanzu misali in ka ce ja'anin rajulul katibu mutum wanda yake marubuci ya zo min to alkatibu marubuci na ati ne nawa na shi rajulun shi wanda aka sifanta shi amma an kace ja'anin rajulul katibu abuhu to sannan katibu sifa ce tawa ta abu ba shi ne marubucin ba ubansa ne marubuci ja'anin rajulul katibu abuhu shi yasa na ati iri biyu ne akwai hakiki akwai kuma wanda yake sababi na ta hakiki dai samunsa da sauri ko amma ina misalin na'ati sababi a ƙur'ani waye zai fitar mana da na'ati sababi a cikin ƙur'ani malam ina na'ati sababi ya zo a ƙur'ani ko babu asimun shi wannan asimun labari ne na inna shi yasa ba na ati ba ne hakika kalbuhu aka dangana wa isu to amma dan bai zo a matsayin na ati ba ne wadannan gane da gaba ɗaya babu su a ƙur'ani ko to shi na ati sababi fa akwai shi ƙaɗiyatan namran a shi wannan amran ɗin maf'uli ne na ƙaɗiyatan ɗin maf'uli ne na ƙaɗiyatan shi kuma ƙaɗiyatan labarin kana ne shi yasa ƙaɗa za a ce ƙaɗa al'amura to ƙaɗo sunan fa'ilinsa zai aiki kamar aikin fi'ilin zai rafanci fa'ilinsa ya rafanci fa'ili a nan mustatiri zai nasarci kuma mafulinsa shine amra takidani da takidi iri biyu takidi ma iri biyu ne akwai takidi lafazi akwai takidi ma'anawi kullu badali nan ba kullum ba ne murafi ne kullu badali duk wani abu da ake kiransa badali shi badali ba biyu ba ne balle a ce badala ne shi na ati da takidi dibbibi ne nau'in siribi ne amma shi badali ya fi biyu ko ko mai ajiru mata ga ya kawo guda hudu ko akwai badalul kulli ko badalul kulli min kulli ko wanda akan kira badalul shay'i min nafsihi akwai badalul ba'ari minal kulli akwai badalul ishtimali akwai kuma badalul galadi ko irrabi to shi yasa shi sai ce kullu badali duk wani abu da ake kira badali duk nau'o'in nan na badali ko guda nawa ne dai adafani da adafi kuma iri biyu wanda akwai adaful bayani wanda yana da kama da badali kwarai don a waje biyu ne kawai ake cewa ma ai ba za ta yi shi alfa bayanin a kiransa badali ba amma duk inda alfa bayanin ya zo a iya kiransa badali amma ban da waje biyu ko yadda nan gaba za mu ji halafa ibdala mai baitul bakari bishirin wa ya ahi aliyan wannan sak zai zo mana a wannan baitin ko yadda mai alfiya yake fada ya mai alfiya ya fada game da haka mama shiru mai alfiya ya fada game da cewa shi alfi bayanin duk inda ya zo ta yi a kiransa badali amma banda waje biyu ko mana abu da ya fi ka kusa da wajen salihan libadali ya yura fi gairi na hau ya gulami ya amura wa na hawi bishirin tabi'il bakariyi wa laisa an yubdala bin mariyi wa salihan libadaliyatin yura fi gairi na hau ya gulami ya amura wa na hawi bishirin tabi'il bakariyi wa laisa an yubdala bin mariyi wato adafani fil irabi mislul awwali suna zamowa kamar abin da ya gabace su dangane da li'irabi a wajen li'irabi suna abin wanda yake ya gabace su sunan da ya gabace su to sai a musu irabi kuma a ciki ma akwai wanda ta yi ya zama fi'ili ne ya gabace su ko akwai wanda yake fi'ili a cikin wannan akan yi akan yi shi dai fi'ili ba a yi masa na'ati gaba daya idan sufa ce sufa ko tana zuwa ne ga ma'ana ko ga jiki amma shi fi'ili gaba ɗaya kaga bai ɗauki haka ba shi yasa ba za a yi masa na'ati ba ba a samun na'ati ko hakiki ko saba yi ga fi'ili ba ma za ta taɓa yiwuwa ba a hankalce na'atani taukidani takidi ko lafzi ana iya wa fi'ili tunda aka maimaita fi'ilin ya zamo an yi takidinsa kamar yanzu misali yadda za mu ci nan gaba ataki atakin lahi ko na hadisi hidisi kaga da ataki da hidisi hidisi takidi ne lafzi da an yi su ne ga fi'ili shi yasa takidi lafzi yana iya shiga ga fi'ili amma takidi ma'anawi wannan sai suna takidi lafzi ya iya shiga wa fi'ili ya iya shiga wa suna adafi ma ana adabta badali kuma akan yi badali akan yi badalin fi'ili daga fi'ili ko yadda nan gaba za mu ji ko kamar baitin mai alfiya wa yubdalu fi'ilu min alfi'ili kamar yasil ilaina yasta'in bina yu'an ko ko kamar na qur'ani wa man yaf'al zalika yalqa asama yura aflahul azabu yawmal qiyamah yura af badali ne daga wannan yalqa badali fi'ili ne daga fi'ili an badalta fi'ili daga fi'ili shi yasa akan samu badali a fi'ili ma sai kuma shi adafi shi ma akan adabta fi'ili akan fi'ili ko wannan zahiri ne ma ya zo gurare da yawa a ƙur'ani innahu man yattaki wa yasbir yasbir an adabta ne akan yattaki ko an adabta ne akan yattaki an adabta fi'ili akan fi'ili kullu badali adafa ne amma shi fi'ili ba a yi masa alful bayani sai dai alful nasaki alful nasaki dai akan masa to dai ko shi din ne aka yi ya zo a matsayin tabi'i to za a yi masa li'irabi kamar li'irabin da aka wa fi'ilin na farko yanzu kamar na yattaki wayas bir yadda ya take yake mazumi shi ma ya subire ya zo mazumi ko yalka a sama yura af yadda yalka yake mazumi shi an masa jazuma ne da shafi alifi shi ma yura af mazumi ne shi ko an masa jazuma da sukuni ne ko yura af lahul azabu yawmal qiyamati to shi yasa aka ce su wayannan tawabi'u ne a ne musu li'irabi kamar li'irabin da aka yi wa wanda ya gabace su wato wanda suka zo suka bi shi yasa ake cewa matsalan tabi'i wanda yake abu marfu'i shi ma sai zama marfu'i ko ya me dora ake fada a nan wayur fa'u tabi'u lil marfu'i is kullu tabi'in fa kalmatu wa zaka tawkidu wa na'atun wal rabi'ul arfu bi qismihi hasan ko كأثار الدين أبو حفص عمر وزاد عثمان الشهيد المشتهر والخلفاء كلهم كرام صديقنا والحيدر الهمام ya sa da an same ka kabu marfu'i sai kenan kai ma sai ka zamo marfu'i ko in ka wanda yake an ɗaukaka shi Allah ya ɗaukaka lamarin sa kai ma sai zamo Allah ya ɗaukaka lamarin naka kullu tabi'in fa kalmatu bu'i din me bi kamar wanda ya bi ne in kuma ka bi wasu can to inda suka shiga kai ma kana tare da su ko a iskulu ta bi in fakal matu'i to wannan baitin kenan dai sai mai ne ta shigo hatu fi kismaihi fi kalman utu fi fanna'atu fi kismaihi kalman utu fi tankirihi airan wa fi ta'arrufi wa hawa fil firadi وهو في الإفراد والتسكير في فروئه كفعله المسرف فالنعت في الاسمه كالمنعوت في tankirihi ayran wa fi ta'arrufi wa fi ta'arrufi saboda ya dace da ta fi fanna'atu fi kismaihi kalman uti fi irin tifi tifi kaga na ce tarifi ya zamo bai dace ba shi yasa fi ta'arrufi tarifin ake nufi amma aka ce ta'arrufi akan kawo masdari wanda ya kama ba wato ya zamo ya tsaya matsayin kamarsa fanna'atu fi kismaihi kalman uti fi تنكيره أيضا وفي التعرف وهو في الإفراد والتسكير في فروئه كفعله المسرف فنعت في قسمه كالمنعوت في تنكيره أيضا وفي التعرف وهو في الإفراد والتسكير في فروئه كفعله المسرف سمي بعده na'atu an yi bayani cewa guda hudu ne ko akwai na'ati akwai adafi akwai taukidi akwai badali yanzu za a yi bayani akan kowane ɗaya daga ciki na'atin nan dai an faɗi iri biyu ne kamar yadda adafi iri biyu badali taukidi ma iri biyu badali ko shi an ce ya fi haka ma yawa ko ya fi iri biyu yawa ga ire-iren badali sun haura biyu to fanna'atu shi na'ati fi kismaihi da inda yake ya zo na'ati hakiki da inda yake ya zo a matsayin na'ati sababi kalman uti yana bin man'utinsa fi tankirihi yanda zai bi man'utin nasa yanda zai bi shi al'irabi zai bi shi ma kuma a wajen tankiri idan man'utin nikira ne to shi ma ko zai zamo nikira in ka ce ja a ni rajulun za ka kawo na'atin sai ka da wilo ba dama ka ce ja a ni rajulun a ɗawilu a a dole ɗawilu ra'aitu rajulan ɗawilan ba a ɗawila ba marartu bi rajulin ɗawilin ba a ɗawili ba yanda zai bi shi al'irabi zai bi shi ma a nikira idan nikira ne airan kuma wa fitta an rufi zai bi shi kuma a wajen zamowa ma'arifa idan ma'arifa ne man'utun to na'atin ma sai zamo ma'arifa kamar misali ja'anin rajulul dawilu ko ja'ani zaidu ni dawilu ra'aitu rajulal dawila marartu bin rajuli dawili zai bi shi haka nan ma idan ya zamo na atin sababi ne shi ma zai bi man'utin nasa a wajen nikira sai ka ce ra'aitu rajulan a ka'iman abuhu ko ja'ani rajulun ka'imun abuhu marartu bi rajulin ka'imin abuhu wannan na'ati ne sababi ko ja'anin rajulul ka'imu abuhu ra'aitun rajulal ka'ima abuhu marartu bin rajulil ka'imi abuhu sai zamo ya bi shi a wajen ta'arifin duk da sai zamo ya bi shi a ta'arifi wa huwa wa huwa shi na'ati wa huwa fil ifradi dangane da cewa za a kawo shi mufradi ka filihil musarrafi kama fili ne musarrafi yadda za ka ce ja'ani rajulani kama abuhuma za ka kawo kama ba za ka ce kama ba hakanin za ka ce ja'ani rajulani ka'imun abuhuma ka'imun ɗin ba za ka yi tasniyarsa ba ba za ka yi jam'insa ba ko yadda za a sai dai idan ya zamo shi abin da ya gabata ɗin wato ya jam'i ne to shi a nan wani lokacin yakan bi shi amma dai galibi shi yakan zo mufradi ne yanda fi'ili zaka ce kama abuhuma ko zaka ce kama aba'uhum masala to haka ma zaka ce ja'anin rijalu alqa'imu aba'uhum ja'anin rijalul qa'imu aba'uhum ba za ka ce alƙa'imuna aba'uhum ba ja'anin rijalu alƙa'imu aba'uhum ja'anil ko ja'atinil mar'atu alƙa'imu abuha ba za ka ce alƙa'imatu ba saboda kamar ka ce kama abuha ne kamar ka ce ja'anil mar'atu allati kama abuha inda kama dinnan a nan in yana filin ba za ka ce kamat ba don cewa ya zo na a ce ga mace don za ka dubi fa'ilinsa ne tunda fa'ilin namiji ne sai kai taskirinsa amma idan ya zamo shi man'utun namiji ne a na'ati wanda yake sababi sai ya zamo abin da ya rafa an ta amma mace ne wannan dole ka yi tanisin na atin matsala sai ka ce ja'anin rajulul qa'imatu ummuhu alqa'imatu ummuhu saboda me saboda idan da fi'ili ne zaka kawo zaka ce qamat ummuhu zaka yi tanisin qamat din ta qamat din zaka ce qamat to shi yasa ma'anan sai ka ce ja'anin rajulul qa'imatu ummuhu ka'imatu na ati ne na arrajulu ko da yake rajulu muzakkari ne to amma tun da yake shi ka'imatu din ya rafa an ci muwannasa ne shi yasa za a gudanar da shi kamar matsayin fi'ili amma dai koyaushe shi ana ifradinsa yadda ake ifradin fi'ili haka ake ifradin na'ati wanda yake sababi ko da abin da yake ya rafa'anta jam'i ne ba za ka ce za ka yi jam'insa ba sai kaɗan ba ka ce ja a nuri jalul ƙa'imu na aba'uhum ba sai dai alƙa'imu aba'uhum inda inda za ka ce kama aba'uhum ba za ka ce kamu aba'uhum ba ana ifradin fi'ili ko ana wa wahidil fi'ila ma aljama'a ko na mai mulhaka kaulihim sarar rijalus sa'a ko yadda mai alfiya yake fada ya yake ne mai alfiyar ya mai alfiya yake fada malam abdulrazaki wasu ne dali sunaini au jam'in kafaza shuhada ko wa kad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu lizahiri ba'du musnadu wajen ridil fi'la zama usna dali sunaini au jam'in shine anan da aka ce shi na ati wa huwa shi na ati fil ifradi dangane da cewa a kawo shi mufradi wata skiri ko a kawo shi muzakkari ko muwannasi fi furu'ihi a rassansa ka filihil musarrafi kamar fi'ilinsa ne wanda yake abin sarrafawa yadda fili mai sarrafa ake ifradinsa fili mai sarrafa in ya zama ya rafa'anci mace fa'ilin nasa mace ne sai a yi tanisinsa to shi ma haka wato na'ati yake shi ma na'ati haka yake shi yasa yadda aka misalta ja'anin rajulu a ɗawilu abuhu ko ja'anin rajulu a ɗawilatu ummuhu ja'anin rajulu a ɗawilu aba'uhu ja'anin rajulu a ɗawilu ummuhatuhu za a yi taskirinsa sai daidai zama an dangana ga mace a ɗawilatu ummuhu amma za a yi ifradinsa koyaushe ko da ya zo ga jami'i ne ja'anin rijalu a ɗawilu a ba'uhum ba za a ce a ɗawilu na a ba'uhum ba ja'anin rijalu a ɗawilu a ba'uhum to wannan bai ta takanne kenan guda biyu sai mu maimaita su a dawilu za a fada ba za a ce a dawila ni abawahu ba kamar da za a ce dala a abawahu za a ce dala abawahu ko kama abawahu haka nan ma za a ce a dawilu abawahu dawilu abawahu to sana'at ya rafanci suna zahiri ai ya zama sababi a dawilatu ummuhu ko ja'anin rajulu dawilatu ummuhu ko a dawilu abuhu ai inda duk na'ati ya zo ya zamo ya rafa'anci suna zahiri ai ya zamo sababi ba hakiki ba inda ya rafa'anci lamiri lamirin da yake ya koma kan man'utun to wannan shine hakiki ja'anin rajulu dawilu kawai wanda yake akwai huwa shi ne fa'ilin ɗawilu ɗin to huwa ɗin nan ya koma kan shi a rajulu ɗin to sannan ne yake hakiki
kamar ja'atin mar'ati qa'imun abuha ja'atinil ai dole inda na atini ai an ce dole ya bi shi a ta'arifi ko tankiri alƙa'imu ja'atanil mar'atul qa'imu abuha amma an kace ka'iman abuha ya zamo hali sannan ya fita daga zamowarsa na'ati in ka kawo shi nikira daman hali shine yake zuwa nikira ko shi hali nikira yake zuwa alfardu an alhalu wasu farlatun muntasibu mufi mufi halin kafardan azhabu wa nafsu nau ainu nafsu ne da farko ko wa nafsu na ainun kila kilta wa kul ajma'u fil wal furu'u fit tawkid kul wa fil musannaha kira lafzul anfusi wa karril lafzi ya ka hadisi hibisi ونفس نوعين كلا كلتا وقل أجمع والفروء في التوكيد قل وفي المسنحة لفظ الأنفس وكرر اللفظية كهدسه بسي ونفس لفظ النفس kul ka faɗe shi fit taukidi a wajen takidi idan kana so ka kawo takidi ma'anawi kana iya yi da lafazin nafsu ma'ana ka ce kenan ja a zaidun nafsuhu ko ra'aitu na zaidan nafsahu ko marartu bi zaidin nafsihi au ainu ko ka yi da ainu ka ce ja a zaidun ainuhu ko ra'aitu zaidan ainahu ko marartu bi zaidin ainihi kila in kuma tasniya ne na maza kake so kai takidin su kai amfani da kila ka ce za a zaidani kilahuma ra'aitu zaidaini kilaihima marartu bi zaidaini kilaihima kilta haka nan kai amfani da kilta idan tasniya ce ta mata idan kana son kai takidin tasniya ta mata to sai kai amfani da kilta ka ce za a zaidani kiltahuma ra'aitu zai جاء الهنداني كلتاهما رأيت الهندين كلتيهما مررت بالهندين كلتيهما عند دي غبات غريم أشاء بايا cewa kila da kilta a musu irin wannan lirabin ko ya barcin yake a baya a cikin wannan ƙasa wa minhu kilta wa kila ko ma'amur marin wa adala na ko an yi bayanin cewa kila da kilta ne musu lirabi kamar lirabin tasniya ne musu rafa da alifi nasara da jarra ko daya amma fa in ya zamo an rafa su ga lamiri kama a irin nan kenan ko da yake banu kida na su koyaushe ba ko da an lafa kila ko kilta ga suna zahiri to su ne musu irin wannan lirabin rafa da alifi nasara da jarra daya wa kul haka nan kai amfani da kullu ka ce ja'an nasu kulluhum ko ja'al jaishu kulluhum ko ra'aitun nasa kullahum ko marartu bin nasu kullihim ajma'u haka nan kai amfani da ajma'u ka ce ja'an nasu ajma'u ko ja'al jaisu ajma'u ja'al jaishu ajma'u ra'aitul jaisha ajma'a marartu bil jaishi ajma'a a jama'a din nan fa ma'arifa ne da ya aka yi samu ta'arifi akidin ma'arifa da nikira nikira kaga wa zai zo takidin ma'arifa ba shi yasa ajma'u din nan ma'arifa ne ya aka kuma ya samu ta'arifa idan suna zuwa da wata kalma ne ya samu ita waccan kalmar ma'arfa ce ita fa ita ce ma ake cewa take rakiya shi take raka a jima'u din ai eh a ajma'u aka ce ma'arifa ne in ka ce ja'an nasu ajma'u ajma'u din ma'arifa ne amma da wata hanya ya samu ta'arifin ne eh duk abin da ya zo awon fili sai ya zama ma'arifa kamar irin sa'a biyaru sa'a zuwa da kenan sa'a hamaru duk sai su zama ma'arifa ba duk inda ahmadu ya zo ko sai a ce ya zama awon fili tun da ya yi daidai da awon fili ko ke nufi to ka fara samun manufa so ya za ka kai mu hanya ɗin ko haka ne to yanzu kamar irin ai kaga misali akan yanke kabulu daga irafa kuma amma ko da murafi ilahin ma'arifa ne ba ta zama ma'arifa ba tana nan a nikira shi wannan me yasa to kenan aka yanke shi daga ma'arifa ta irafa aka ce kawai dan an yake shi daga irafa ya samu ta'arifi kamar kablu ka iya yanke ta daga irafa kuma ya zama abin da aka yanke din ma'arifa ne amma kablu din ai bata samu ta'arifi ba ko ta samu ta'arifi min kablu min ba'adu min kablu galabatin romi wa min ba'di min qabli ba galabatin rumi kaga galabatin rumi ai ma'rifa ne tunda an rafa shi galabata an rafa ga mi al-rum ko ma rumi da man alami ne dan ko alce ta zo tare da kalma amma ya zamo tana ɗaukar umumi sai a ce kalma bata samu ma'arifa tsantsa ba sai a ce ta zamo rabi da rabi kamar irin kama salil himari hamilu asfara ko kama saluhu kama salul kalba a tsantsa ba ta gashi ma yake ai daga tarifi ai hususi ne ma yake kara mai da abu ma an abu ya bance shi da ake gane shi ya gama ya gama ya kara bata kenan ko